الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في دية أهل الذمة babin da ya zo na bayanin diyan kafiran aminci amana waɗanda ake zaune da su lafiya an fahimta addinin musulunci shine Allah ya aiko shi addinin da zai ci gaba da rayuwa har ana da kasa kisa ba yana magana kan musulmai kadai bane har kafirai yana magana kan hukuncin da abin da ya shafe su shi addinin musulunci yayi bayani saboda adalci da zaman lafiya da shumuli na addinin musulunci shari'ar musulunci an fahimta Mau ya tafiya? babu ma ja a fi diyati ahalin zimma babin da ya zo na bayanin diyan kafiran amana ya diya su take yaya suke a hannun musulmai ana kare suna da hakoki da za a kare a kare mutuncinsu ko ko a'a sai a wulakanta su a yanda aka ga dama qala wa haddathani yahya an malikin annahu balagahu anna umar ibn al-abd al-aziz qada khalifa kina umar ibn abd al-aziz al-khalifatu al-khamis ar-rashid العادل قضى أن دية اليهودي أو النصراني إذا قتل أحدهما إن أككشب يهودي كوب نصاري مثل نصف دية الحر المسلم كتن كوتشن رب ديم مسلمين كما تا بابا وابا أم فهمت قال مالك إمام مالك يتي الأمر عندنا يند الأمر يكي أوجم مالما مدينة Allah yuktala muslimun bi kafirin ba za a kashe musulmi da kafiri ba da ya kashe kafiri ba illa an yaktulahu muslimun qatla ghilatin fayuqtalu bihi sai dai in musulmi ya masa kisan gilla ya ake kisan gilla me ce me kisan gilla eh kasa kisan gilla kenan a cire kai in aka cire kafafa me kasa kisan gilla eh a yaudare shi a yaudare shi a kashe shi in aka yaudare shi aka kashe shi imam malik ya ce za a kashe musulmin da ya yi wannan saboda me saboda ya yi yaudara musulmi baya yaudara baya karya baya cin amana baya cin amana قال وحدثني يحيى عن مالك باب مذهبي باب باب ان ذا karanta. kaga mazhabi ko addini yana magana game da wani addini ya filla filla da haƙƙi haƙƙi kamar yadda addinin musulunci ya yi ala wa haddasani ya haya an malikin an ya haya bin sa'idin anna suleiman bin yasarin kana ya kulu ya ce suleiman bin yasar ya kasance yana fadar cewa biyatul majusi samani mi'ati dirhamin diyan ba majusi dirhami 800 ne ko قال مالك وهو الأمر عندنا إمام مالك يتي أمدينة ما حكى الأمر يكي قال مالك وجراه اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم ala hisabi jirahil muslimina fi diyatihim yace waɗannan duka diyansu in an ji musu ciwo rotse aka yi musu ma'amuma ja'ifa da meye kaman irin yadda ake na musulmi shi za a yi sai ci gaba da cewa almudihatu nisfu ushri diyatihi in aka yi mudiha za a ba da nisfu ushri diyatihi diyatu ɗaya bisa goma na diyarsa sai a ba da rabin ɗaya bisa goma biyar kenan wal ma'amumatu sulusu diyatihi in jin ciwon raunin ya kai ma'amuma za a ba da ɗaya bisa uku na diyarsa wal ja'ifatu sulusu diyatihi fa ala hisabi zalika jirahatuhum kulluha yanzu ana fahimta imam malik insha Allah babu ma yujibu al-aql ala ar-rajul fi khassati malihi yace diyar da masu gado da asibanci asibai ke biya ke biya din nan ba kowane abu in ba kowane kisan kai mutum zai a ce dole sai sun biya mishi ba an fahimta to akwai wanda in yayi in yayi kisan kai da gangan aka ce asiban shi ba za su biya ba sai in sun ga dama ba wajibi bane akan su a cikin kudin shi za a biya sai in yayi kisan kai kuskure shine yake wajibi akan asiban su biya an fahimta haka kuma diya in bai kai sulusi ba shi zai biya in ya wuce sulusi shi ne za su biya ala haddasani ya haya an malikin an hisham ibn urwa an abihi annahu kana yaqulu laysa ala al-aqilati aqlun fi qatl al-amdi wai mana asiban shi ba wajibi bane akan su su bada diya in yayi kisan ganganci inna ma alaihim aqlu qatl al-khata'i amma in yayi kisa akan kuskure to diyan da ke kansa shine za a ce wajibi ne su biya qala wa haddathani yahya an malik an ibn shihab annahu qala yace madat sunnatu an al-aqilata la tahmilu shay'an min diyati al-amdi illa an yasha'u zalika yace sunna kenan aqilai din nan masu asibai din ba wajibi ba ne a kansu su biya diya in aiki san ganganci sai dai in sun ga dama za su taimaka to za a karba amma shari'a ba za ta tilasta musu sai sun biya ba an fahimta qala wa haddathani yahya an malik an yahya bin sa'id misla zalik qala malik imam malik ce inna ibn shihab qala yace lallai tabbas ibn shihabin ya faɗa ya ce madati sunnatu fi qatl al-amdi hina ya'fu al-awliya hina ya'fu awliya al-maqtul yace abinda sunna ta tafi akai shine in aka yi mutum kisan kai da gangan za a yi kisashi ko ko su ce sun yafe kisashi a ba su diyya to in aka ce an yafe kisashi sai diyya din anna diyata takunu ala al-qatil fi malihi khassa in kisan ganganci ne to wanda ya kisa shi za a fitar da diyar a cikin dukiyarsa ba wanda za a ce masa ya kawo cikin danginsa illa an tu'inahu al'akira sai dai in masu biyan masu asiban shi in sun ga dama za su taimaka to wannan babu laifi an tibi nafsin minha a daɗin ransu amma ba za a ce musu dole su biya ba inda ya zama dole su biya ba wai sai in suna so ba dole ne za su biya an fahimci al'akila ko masu gado da ta'asibanci su ne in dan uwansu ya je ya kisan kai kuskure aka ce za a biya rakumi ɗari su sai a rarraba musu su za su biya shi ba zai biya cikin kuɗin shi in ya zamana shari'ar musulunci tana tafiya da wannan ka'ida dole ne su biya ma dan uwansu don an kama shi to me zai sa kanwarka ko dan uwanka yana cikin hali na rashi kai kuma kana da kuɗi ka kyale shi ba za ka kula da shi ba ba za ka taimaka mishi ba ba za ka taimaka mata ba duk shi ne ya haifar da hayaniya da rigingimu da masu wa'azin da masu sauraron da kowa ya kasa fahimtar ina mafita menene zai sa a samu mafita a cikin al'amari a hankali ana bayani a hankali ana bayani insha Allah za a fahimta saboda rayuwar addinin musulunci ya kasu kashe biyu a lokacin da aka waye gari mata gida suke ba su fita ba ba haka bane ba duk ya ta tashi gidansu iyayenta na kula da ita har ta fita hannunsu ta je gidan aure mijinta baya wasa da ita kamar ma ya fi iyayen kula da ita in ya mutu ko sun rabu ta dawo za a kula da ita ba abin da za ta yi komai mata ake yi to a lokacin kace mace ta fita ma tana ganin za ta kura za a wahal da ita an fahimta to yanzu kuma kai da zaka tashi kana wa'azi kafin a haife ka ko ka tashi kai karatu ka tarar da mata waje suke ko gida suke a waje suke mata sun fara yin boko da aiki ya kai shekara nawa yanzu ya kai hamsin ko sittin sittin wanzu sun ritaya to duk malamin da ya tashi dan shekara sittin ya tashi ya tarar da mata waje da komawa da su gida abu ne mai sauki abu ne mai sauki waje ka tarar da ita ta yi karatu tana aiki baka kawo wanda zai dauki nauyinta ba ka ce ta koma ta zauna gida wa karna fi buyutukunna aya haka take wa karna fi buyutukunna to amma ya za a yi ya za a yi ta fahimce ka za a fahimci juna ba za a fahimta ba dama wannan matsalar mun tattauna ta a biyu ke a aji wa karna fi buyutukunna wani yaro wani ɗalibi ce a ba na ce to wa karna fi buyutukunna da wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wani fi ce wannan aya ita ta fi dacewa amma wa karna fi buyutukunna annan ba za ta dace ba me ya gani cikin maganarsa ba haka wace ba haka ne قال مالك والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ السدس فصائدا إمام مالك يتي دية باتا زموا واجبي أكان عاقلة وإن دسكي عاصبان شي سي إن دية تاكي سلسي زوا سما أما دك كسر سلسي زوا سلسي شي زي بيا أتشكين أجيهنسا فما بلغ الثلث فهو على العاقلة إن كجي cikin larabci an ce alal aqila wai mai kenan akan su dole kenan a kansu mana dole ne su biya ba su biya ba shari'a za ta kama su da laifi wa ma kana duna sulusi wa huwa fi malal jarihi khassatan diyan da ta gaza sulusi ba ta kai sulusi ba zuwa har zuwa sulusi abin da ya kasa da sulusi to a cikin kudin shi ne za a biya amma in ya sama da sulusi ma'asiban sa za su biya qala malikun al-amr allazi la ikhtilafa fihi indana fi man qubilat minhu diya fi qatl al-amdi ya ce yadda al'amarin yake a madina wajen manyan malamai wanda kisan kai da gangan maimako a yi kisasi aka ce a diya za a karba aw fi shay'in min al-jirahi allati fiha qisas ko ko a a wani miki jin masa ciwo aka yi rauni aka yi masa wannan raunin akwai kisashi a ciki sai suka ce a a ba za mu mun yadda mun yadda mu karbi diya mu bar kisashi anna aqla zalika la yakunu ala al-aqila ya ce ai wannan diyan ba asiban shi za su biya ba illa an ya sha'u sai in sun ga dama wa inna ma aqlu zalika fi malil qatil aw al jari khassa ai wannan diyan cikin kudin wan dukiyar wanda yayi ne cikin kudin sa za a biya in wujida lahu malun in yana da kudi fa in lam yujad lahu malun kana dainan alaihi in ba shi da kudi shi zama bashi a kansa shari'a musulunci kenan ana yi kowa adalci ne walaysa ala al-aqilati minhu shay'un illa an yasha'u qala malikun wala ta'qilu al-aqilatu ahadan asaba nafsahu amdan aw khata'an bi shay'in waito wanda ya san yana da masu tasiban gado da tasibanci za su biya diya in ya kashe kansa ko ya jima kansa rauni fa za a ce su biya za a ce su biya aka ce a'a ba za a ce su biya ba wa ala zalika ra'ayu ahli al-fiqh indana yace akan haka ra'ayin malaman fiqh yake a Madina walam asma anna ahadan dammana al-aqlata min diyati al-amd shay'an wa mimma yurafu bihi zalika anna Allah tabaraka wa ta'ala qala fi kitabi yace ban san wani malami da yace in ai kisan gil in ai kisa kisan kai da gangan asiban shi za su biya ba yace ga Allah madaukakin sarki yace faman ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda aka yafe masa kisashi aka ce za a karbi diyya fattiba'un bil ma'ruf to a nemi diyyan da ma'arufi da mutunci kar a takura kar a tsananta wa ada'un ilaihi bi ihsani shi kuma wanda ake bi diyya din ya biya inda hali kada ya taurin bashi kada ya ja musu rai kada ya taurin kunni fa tafsiru zalika imamu malik yace fassaran wannan فيما نرى والله أعلم أنه من أعطي له من أخيه شيء من العقل وند أكباشي وان أبو تشكين دية فليتبعه بالمعروف يكرباد معروفي كده سننتا وليؤدي إليه بإحسان shi kuma in wanda zai bayar ya bayar bi ihsanin da kyautatawa qala malikum fi sabil ladhi ma la mala lahu imam malik yace yaro karami da ba shi da kuɗi ba shi da dukiya wal mar'atu lati la mala laha da mace da ba ta da kuɗi idza jana ahaduhuma jinayatan duna thulusi in ɗayan su ya je yayi rauni da da diyarsa yake kasa da thulusi annahu dhaminu ala sabi wal mar'ati fi malihi ma khassa yace yaron da matan za su biya a cikin dukiyarsu tunda kasa da sulusi yake in kana lahuma malun ukhidha minhu in suna da dukiya kudi sai a cire a ciki a karba wa illa fajinayat kullu wahid minhuma daynu alayhi in ba su da kudi suka yi wannan bai kai sulusi ba ya zama wajibi ne akan su bashi ne akan su duk sa'an da suka samu za su biya laysa alal aqilati minhu shay'un waɗanda asiban shi ba za a tilasta su a ce sai sun biya ba wala yu'khadhu abu sabi bi aqli jinayati sabi uban ya ɗa ba za a ce tilas ya biya diyan da ɗansa ya je ya yi ɓarna ba wa laisa zalika alaihi ba wajibi bane akan shi ba ko in ya girma ya balaga kenan ko qala malikun al'amru indana allazi la ikhtilafa fihi imam malik yace yadda al'amarin yake a wajen mu al'amarin wanda babu sabani a ciki anna al'abda idza qutila kanat fihi al-qimatu yawma yuqtalu bawa in an kashe shi to yaya za a kimanta diyarsa sai a ce sai a duba ranar da aka kashe shi rannan in an kai shi kasuwa nawa ne farashin shi nawa ne nawa ne kimarsa to abinda za a yi lissafi da shi kenan ran da aka kashe shi ba kafin a kashe shi ko bayan an kashe shi ba an fahimta wala tahmilu aqilatu qatilihi min qimati al-abd shay'a masu ta'asibanci la tahmilu aqilati aqilatu qatilihi min qimati al-abd shay'a aw akthar aw akthar وإنما ذلك الذي أصابه من ماله خاصة wanda yayi shi za a zai biya a cikin dukiyarsa baligan ma balaga wa in kanat qimatul abdi addiya aw akthar fa zalika alayhi fi malihi cikin dukiyarsa za a biya saboda me aka ce wa zalika li anna al abda sil'atun min as-sila'i ai bawon kansa haja ce cikin hajin kasuwanci babu ma ja a fi mirasul aqli wa taglizi fihi babin da yazo na to in mutum aka kashe shi asiban shi za su biya diya asiban asiban wanda suka yi kisan za su biya diya za a gaji diya ƴaƴansa za su gaji diyar ya kasu mas'ala biyu ne an kashe shi yana da dukiyarsa sannan kuma ga diyan da asiban wa'ancan za su biya yaya al'amari zai kasance zai gaji dukiyar ce ko ko zai gaji dukiyar har diya za a gaza ala haddasani ya haya an malikin an ibn shahabin anna umar ibn al-khattabi nashadan nasa bi minan yace sayyidina umar ya tara jama'a a mina da aka kawo mishi wata mas'ala ya tara jama'a yace wake da ilimi cikin wannan babin ya faɗa mini saboda na yi hukunci sai na umar halifa kenan fa abin da ya dame su me za su yi allah ya yarda da su ba me za su yi a san su ba ba me za su yi su dore kan mulki ba ba me za su yi su tara dukiya a'a me za su yi allah ya yarda da su su samu yardan allah shi ne kadai abin da suke so shi yasa suka fi kowa jin daɗin rayuwa kuma ranar lahira za su kowa jin daɗin rayuwa man kana indahu ilmun min ad-diyati an yukhbirani ya ce wanda ke da wani ilimi game da diya ya sanar da ni ya bani labari fakama dhahaku bin sufyan al-kilabi shi wannan bawan Allah ya tashi faqala sai ya ce kataba ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace ai manzon Allah ya rubuto mini yace an uwarritha mar'ata ashyama ad-dibabi min diyati zawjiha ashyama ad-dibabi wata mata ashyama imra'ata ashyama matan ashyama ad-dibabi da aka kashe shi sai manzo Allah ce na bashi na bata gado cikin diyarsa fa qala lahu Umar ibn al-Khattab sai sayyidina Umar yace udkhul al-khiba'a hatta atika shiga shiga shiga shiga shema din ko shiga daki shiga rumfan zan zo ina zuwa har arzo maka falamma nazala Umar ibn al-Khattab sayyidina Umar ya sauke shiga suka hadu akhbarahu ad-dhahhak sai dhahhak ya bashi labari ga manzo Allah ya ce na ba ta gado cikin diyan mijinta faqada bi zalika umar ibn al-khattab shi sayyidina umar yayi hukunci da abinda aka ce manzo Allah ya faɗa kala ibn shahabin wa kana qatl ashyama khata'an yace ai shi ashyam an kashe shi ne akan kuskure za a biya diya قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة ولم تنسوناش قتادة حذف ابنه بالسيف يأتي تكوبي ko wasa zai yi ko gwaji zai yi ko da ganga yi sai ya jefi ɗansa sai takobin ya je ya samu kafan ɗan sai ta zubar da jini har ɗan ya mutu fa asaba saqahu fanuziya fi jurhihi famata jini ya zuba har dan ya mutu uban shi ya kashe shi kenan ku da gangan ko kuskure eh me ke da tabbasin cewa kuskure ne eh kafa ba ta kisa eh to فمات فقدم سراقة ابن جؤثم ابن جؤشم على عمر بن الخطاب سي سراقة ابن جؤشم يزوج سيدنا عمر فذكر ذلك له سي باش العباري فقال له عمر في سيدنا عمر شيء اعدد علي ما اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير يجي جيرا في قديد عند أكزبا راكم من صدقه ka kirga min ka ware min rakumi 120 ina ma na 120 nawa ne diya to me yasa ya kara 20 sai a ce ya galla zaki an fahimta hatta aqdama alayka ka jera fi waje kaza inda ake aje kayan zakka ka ware min rakuma 120 har na zo na same ka a wajen falamma qadima ilayhi umar ibn al-khattab sayyidina umar yazo an ware rakuma 120 akhadha min tilka al-ibli 30 hiqqa sai ce a cire 30 hiqqa wa 30 jaza'a wa 40 khalifa thumma qala sai da aka zabi wannan sai ce aina akhul maqtuli ina dan uwan wanda aka kashe ana fahimta wannan magana ina dan uwan wanda aka kashe din qala ha ana za yace gani nan وقال خذها أوجيك تفي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء me aka fahimta nan eh uban shi bai ci gadon shi ba saboda me saboda shi yayi kisan ganganci yayi eh kuskure ne ya kashe shi ne don ya gaje shi to me yasa ba a bashi komai ba qala laysa liqatilin shay'un anji qala wa hadathani an malik annahu balaghahu anna sa'id ibn al-musayyib wa sulayman ibn yasar su'ila atughalladu ad-diyatu fi shahr al-haram liji wata mas'ala ko wai an hana kisa kowane haka lokaci a cikin watan harami shahrul haram in mutum ya kisa sai a tsananta mishi jiya a ƙara mishi don laifinsa ya yi yawa? faƙala la suka ce a'a walakin yuzadu fi halil hurma sai dai a ƙara saboda alfarman wannan watan kamar yadda sai na umar ya ƙara ashirin saboda wannan da ya kashe ɗanshi faƙila li sa'idin sai aka faɗa masa sa'id hal yuzadu fil jirahi kama yuzadu fil nafs ya ce in kisan kai aka yi za a ƙara saboda tsananin abinci in kuma jin ciwo jin masa ciwo miki aka yi masa rotse aka yi masa fa faƙala na'am ya ce eh shi ma za a ƙara ƙala malikun arahu ma arada mislan da zisa na umar bin al-khattab sai na imam malik ya ce ina ganin abin da suka yi kiyasi da shi irin aikin da sai na umar ya yi fi aqlil mudliji hina asaba ibnahu an fahimta waɗannan matsaloli suna fitowa fili to in mutum ya kashe mutum ba shi da gado ko to malamai sai suka yi tafi suna tattaunawa suna ta tattaunawa aka ce in ya kashe shi ne don ya gaje shi ba zai ci gadon shi ba minista ajala bi shay'in uqiba bi hirmani amma abu ne yayi ba da gangan ba mutum ne zai ladabtar da matarsa garin ya dan abin da shi ta fadi ta mutu zai gaje ta ko ba zai gaje ta ba zai gaje ta ko ba zai gaje ta ba eh ba da ganganye ba kuma ba dan ya gaje ta yayi ba dan ta gaje shi ko ya gaje ta ko a ji gado akai ba su malamai suka ce to in yana da kuɗi za a biya za ta za a gaji dukiyar sa'annan akwai diya kuma da za a biya aka ce tun da shi ne sababin kisan diyan ba za a bashi komai ba a ciki kaga zai ci gado ɗaya kenan dukiyar mai shi amma diyan ma ta zama dukiyar mai shi kenan ko to amma ba zai ci gadon diya ba an fahimta alawa haddasa ni an malikin wayan suka tsananta cewa ba za a bashi komai ba wani suka ce a'a in dai khata'i ne kuskure ne ba ganganci ba ne za a bashi gado alawa haddasa ni an malikin an yi haya bin sa'idin an urwata bin zubair suka fassara to ya za a ce ba kuskure mutum ne zai zai ladabtar da dan shi dauki bulala yana yana da ya karatu ba ko ya kuskure zai zane shi da bulala garin ya shara masa dan shi fadi ya mutu ganganci yayi zai gado ko ba zai gado ba eh zai gaje shi to saboda me kuskure ne ga wancan shi ma da har abin nan takobi ya je ya ji madansa ciwo eh wancan makami ne bulala kuma fa abin ladabtarwa ne ke أن رجلا من الأنصار يقال له أحيهة ابن الجلا ابن الجلاهي كان له عم صغير ينادى بفن سدان كرمي بفن سني أما شيا جرمي بفن أكا شي بفن كان ما هيفينك كينا قوة ما هيفينك تو أكا شي بفن سني أما يا جرمي بفن سا أم فهمت يا أكا يكي كسر هو أصغر من أحيها يا أكي بفن كزمان كما كا جرمي بفن كا eh eh eh na ce ya na san ana samu na ce ya ake yi ya faru in kakarsa ya auro karamar yariya in babba ya auro fa ba karamar yariya ba eh eh to shi kenan wa kana inda akhwalihi shi wannan ya kasance wajen kawunansa al'akwal kawunni kenan ‘yan uwar mahaifinka al'amam ‘yan u'ammu kenan ammun kuma ɗan uwan mahaifinka halun ɗan uwan mahaifiyarka yadda suke kenan shi sa umuma da hu'ula fa'akazahu uhaihatu fakatalahu sai uhaiha ya kama shi kashe shi ya kashe baffansa kenan ko faƙala akwaluhu sai kawunansa suka ce kunna ahala summihi wa rummihi hala summihi wa rummihi sun kawo matsaloli maganganu da yawa a ciki karshen maganan shine mu muka sha wahalarsa muka kula da wahalarsa har ya kai inda ya kai hatta stawa ala umami har sai da ya girma ya kai a inda ya kai ai ala tulihi wa atidali shababi sai da ya girma ya zama saurayi galabana haqqu mri'in fi ammihi sai hakkin mutum ya rinjaye mu a cikin baffansa kala urwa fali zalika la yarithu qatilun man qatala yace akan haka duk wanda ya kisa ba zai gaji wanda ya kashe ba hala malikun al'amru alladhi la ikhtilafa fihi indana anna qatil al'amdi la yarithu min diyati man qatala yace wanda ya kisan kai da gangan ba zai gaji diyan wanda ya kashe ba shay'an wala min malihi haka kuma dukiyarsa ma ba diyan ba ma'ana wanda ya kisan kai daga ya kashe shi da gangan da dukiyarsa da diyan ma ba zai gaji komai ba a ciki wala ya hajubu ahadan wa qa'alahu miras ba zai zabo kuma ba zai ba zai ba zai kare wani ya hana shi cin gado ba ma'ana kaman ba shi cikin lissafi kenan wa inna allazi yaqtulu khata'an la yarithu min ad-diyati shay'an wanda ya kisan kai kuskure fa zai gaji dukiya amma ba zai gaji diyyar ba wa kad ikhtilafa fi an yarisa min malihi malamai sun kari juna ilimi cikin ba zai gaji gadon ba ba zai gaji diyyar ba wannan an gama to dukiyar safa sai malamai suka kari juna ilimi wai suka ce zai gada wai suka ce ba zai gada ba li annahu la yuttahamu ala annahu qatalahu li yarisahu saboda ai ba za ba a zargin cewa ya kashe shi ne don ya ci gadon sa wal ya'khudha malahu fa ahabbu ilayya imam malik ce abinda ni nake gani an yarisa min malihi wa la yarisa min diyat- min diyatihi imam malik yace ni ina ganin zai gaji dukiyarsa amma ba zai gaji diyan da za a biya don an kashe shi ba babu jami'ul aqli babin da yazo abubuwan da ke ta- babin da yazo ya tattara ma'ana mas'alolin diya daban-daban قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي جرح الأجماع جبار ma'ana dabba da ba ta da hankali ta je ba da gangan ba ta je ta yi barna wannan ba za a biya diya ba wal bi'ru jubarun in ka je ka haka rijiya inda ya kamata ya dace ba kan hanya ba mutum ya zai fada a ciki ba sai ka biya diya ba wal ma'adinu jubarun ma'adina wurin hakan ma'adinai su kowal su menene da menene shi ma jubarun jubarun ba sai an biya komai ba wa firrikazil khumusu wa firrikaz al khumusu a cikin arrikaz huwa difnul jahiliya arrikaz difnul jahiliya menene difnul jahiliya da lokacin jahiliya ba bankuna ba wajen ajiye kuɗi in mutum ya samu ko cikin akwati ko ya haka rami ya saka to ya haka ya haka rami ya binne kuɗi sai zo ya mutu ba wanda ya san yadda aka binne an binne kuɗin wajen ya riga ya mutu wajen yana nan haka nan shekara dubu shekara nawa ana tafi ana na wata ran za a wuce sai ka zo ko za ka haka rijiya ko garin menene da menene sai ka sai ka samu sai ka ga ga kuɗi a ciki to sai ka ce kudin ya halatta maka amma za ka ba da mai ɗaya bisa biyar sai ka kasa dukiyar biyar ka cire ɗaya ka bayar sa'annan sauran hudu sai ka mallaka to yanzu jahiliya maguzancin ya sake dawowa an ɗebi kudi an ɗebi kudi an kai waje waje kuma eh, an kai kasashen tura kasashen tura dama waje da ya zama waje sun kai sun ɓoye can waje ya zama waje duk abin da kai kuma shi su faɗa shi su ɗauko su nuna to sai aka zo kuma gida ba za ka ajiye ba to sai a haka rami a sa a plus sai a kai komai da komai to shi kenan haka ake don a ajiye kuɗin to ana nan ana nan mutum ya yi haka ranka ba hannunka yake ba sai je ya mutu ba matarsa ba ta sani ba yayansa ba su sani ba to wannan wajen ya zama mai kenan dukiya na nan makil dala ne dala ce ko ko naira ko menene suna nan ciki biliyoyi ko miliyoyi to ana nan bayan shekaru ashirin hamsin talatin ɗari rayuwa ta canza sai ka zo ka sai gida garin ka yi gyare-gyare kana haka sai kaga daloli masu cike da daloli ya za ka yi eh a akwai bambanci a yi wannan sayan wajen kai ka san wanda ka sai wajen shi me shi ya san wanda har a cike wurin wane ne ko da an gani shi kenan sai a je a ba da ɗaya bisa biyar shi kenan sai ka je ga abin nan ɗinka eh ai mai shi mai shi ya mutu ya mutu an yi gada wannan sun gada sun sayar wannan sun gada sun sayar to karshe bayan shekara hamsin ko sittin ka zo ka sayi wajen ko ka wani abu da ya faru ko ka gada shi kenan garin gyare-gyare fashe-fashe sai ka je ga dukiya an binne sai ka cire su ga su naira ko dala ko stalin sai ka yi ɗaya sai ka ba sadaka hudun kuma ka ɗauka eh ya zama rikaz eh ai me? A'a, arzikin kasa yanzu na gwamnati ne? A'a, arzimin arzikin kasa na eh, arzimin kasa na kasa amma wannan ai mallakan wani ne ai mallakan wani ne ai ne eh za ka faɗa da baki amma an kai wajen za a ga yadda za ka yi قال مالك وتفسير الجبار أنه لا دية فيه fassaran jubar annahu la diyata fihi ba za a biya diya ba wa qala malikun alqa'idu was-sa'iq war-rakib mai jagora mai ja da mai tuka direba da mahayi yana kan rakumi ne ko kan mota ne ko kan doki ne kulluhum baminuna lima asabati dabba wai dukkan su za su biya abinda dabban ta je ta yi barna illa an tarmuha addabatu min ghairi an yufala biya shay'un tarmuha tarmuha alahu wai sai dai a bar hawan dokin ya je ya harbi wani abu ne ba tare da kayan mishi ka san akwai kaimi ko me ya kaimi abin da ake daura da kafa kana sukan shi baka baka baka zungure shi ba shi da kanshi yayi aka ce baka da laifi amma an kai ka zungure shi ko ka saka mishi ragama ya je yayi to kai kana da ruwa a ciki kai zaka biya wa qad qada umar ibn al-khattab fi allazi ajra farasahu bil aqli sai ce sayyidina umar ya zantar da hukunci wanda ya kora dabbansa dabban ta je ta yi barna ya ce sai an biya diya qala malikun fal qa'idu war rakibu wasa'iku ahara an ya garamu waɗannan sun fi cancanta da a ce su biya diya minallazi ajira farsahu sama da wanda ya kore dokinsa hala malikun wal amru indana fillazi yahfiru albi'ra ala tariq yace yadda al'amarin yake a wajenmu wanda ya haka rijiya akan hanya dama da muka yi magana rijiya muka ce aka haka rijiya inda ya dace amma ka je kan hanyar mutane ka haka rijiya kuma baka sa allo can a yi hankali ba can a yi hankali a ka bar shi haka mutum ya zo bai san abin da ke ciki ba au yarbita dabba au yasnau ashbaha haza ala tariqil muslimina ka je kai akan hanyar musulmai anna ma sana'a min zalika mimma la yajuzu lahu an yasna'ahu ala tariqil muslimina wa huwa dhaminun lima usiba min zalika min jarhin aw ghayrihi an fahimta فما كان من ذلك عقله دون ثلث دون ثلث الدية فهو في ماله خاصة wannan da aka yi indiya kasa da sulusi ne zai biya a cikin dukiyarsa wa ma balaga sulusa fasa'idan abinda diya ya kai ɗaya bisa uku ko sama da haka fa huwa alal aqilati to asiban shi su za su biya wa ma sana'a min zalika mimma yajuzu lahu an yasna'ahu ala tariqil muslimina abin da ka yi inda ya dace ka yi a hanyar musulmai fala zamana alaihi fihi wala gurma ba ka da ba za ka biya ba don wani abu ya faru ma wani don ba ba tsakar hanya kai ba gefe kai kuma inda ya dace kai wa min zalika albiru ya firu har rajulu lil matari mutum ya haka rijiya saboda ruwa ne taro a ciki wa dabbatu yanzu anha ar-rajulu lil haja ko mutum ya sauka kan dabba zai je zai kewaya ko zai menene ya aji ya daura dabban inda ya dace dace fa yaqifuha ala tariq fa laysa ala hadin min hadha gurmun to wanda yayi haka in dabban ta yi wani abu ko wannan rami yayi wani abu ba sai ya biya diya ba saboda yayi abin da yake daidai bai yi abin da yake kuskure ba wa qala malikun fil rajuli yanzilu fil bi'ri فيدركه رجل آخر في أثره فيجوز الأسفل الأعلى فيخران جميعا في البئر فيهلكان جميعا mutum ya shiga rijiya sai wani kuma ya zo saman rijiya shi da cikin rijiya ya jawo shi da ya jawo shi sai su duka suka je suka halaka anna ala aqilati allazi jabazahu addiya yace wanda ya fara shiga rijiyan ya jawo wancan din ma'ana asiban shi za su biya diya قال مالك امام مالك يتي في الصبي يامره الرجل ان ينزل في ان ينزل في البئر yaro ne karami bai san abin da yake ciki ba sai ka ce bai shiga ramin nan shiga rijiyar nan sai ya shiga auyar kafin nakhala ko kace ka hau bishiyar nan sai ya hau fa ya haliku fi zalika sai ya halaka sanadiyan wannan ko hawar bishiyar ko shiga rijiyar annal ladzi amarahu dhaminu lima asabahu min halakin aw ghairihi ya ce wanda ya sa shi ya yi wannan abin zai biya diya ƙala malikun al'amurin da zai yi lafa fihi inda na al'amarin da babu sabani a cikinsa a wajenmu annahu laisa ala nisa'i wasu biya ne aqlun yajibu alaihim an yaqiluhu ma al-aqila fi ma taqilu al-aqilatu min ad-diyat yace in diya ta kama mutum aka ce asibansa za su biya to yara kanana da mata ko suna cikin asiban ba sai sun biya ba maza manya su za su biya wa inna ma yajibu al-aqlu ala man balaga al-hulma min ar-rijali diyan ai wajibi ne akan asiban shi wanda ya girma ya balaga wanda ya kai shekara nawa kenan eh sha takwas najeriya ne dokan najeriya ne sha takwas amma shari'a ce ya balaga mana in sha shida ya balaga fa ya eh ba za a- ba a balaga sha shida ana yi to in ya kai sha takwas ɗin bai balaga ba kuma fa ko ba zai taɓa yiwa ba eh wa qala malikun fi aqli al-mawali tulzamuhu al-aqilatu in sha'u aqli al-mawali za a dora ma al-aqila in sun ga dama wa in abaw kanu ahla diwanin muqta'ina in suka ce ba za mu biya ba to su waɗanda za a biya diya saboda su din sun zamo ahlu diwanin sai a biya cikin baitul mali kenan wa qad ta'akala an-nasu في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن ابي بكر الصديق قبل ان يكون ديوان yace a zamanin manzon Allah da zamanin sunna bakar an ba da diya lokacin kuma babu diwani to yaya aka yi kenan wa inna ma kana diwanu fi zamanin Umar ibn al-Khattab yace ai diwani zamanin sayyidina Umar ne zamanin sayyidina Umar aka kawo wannan tsare-tsare duk baki daya falaysa li ahadin an yaqila anhu ghayru qaumihi wa mawalihi غير قومه ومواليه لأن الولاء لا ينتقل saboda walici baya tashi kan wani ya koma wani ba a sayarwa ba a bayarwa kyauta alwala'u luhmatun min luhmatin luhmatun ka luhmatin nasab la yuba'u wa la yuhabu wa li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala alwala'u liman a'taqa qala malik wal wala'u nasabun thabit imam malik yace ai alwala'u dangantaka ne sab tabbatacci dangantaka ce tabbatacciya qala malikun wal amru indana fi ma usiba min al bahaimi anna ala man asaba minha shay'an abinda aka jimma dabbobi cike ce wanda ya jimma ciwo ya barna din qadra ma na kasaf min samaniha yace zaka biya gurgudun abinda dabba ce rakumi ne ko sa ko dab- tana tsaye sai ka zo ka jin mata ciwo to sai a duba wannan illan da kai mata nawa ya rage cikin farashinta to shi zaka biya eh za ta yi dubu ɗari da ka cutar da ita sai farashinta ya ragu ya koma dubu tamanin to sai ka biya dubu ashirin قال مالك في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حدا من الحدود امام مالك كده وانا malami da yazo zai fassara muwatta sai shafi duk zantuttukan imam malik ya kawo hadisan kadai shine ya yi fassara ya tafi a imam malik yana ba da tough time yana ba da ana jin wahala ko eh yanzu shi imam malik ya ce mutum ne ya yi laifi haddi ya kau- ya hau kan shi za a kashe shi kafin a kashe shi kuma shi ya yi sata satan kuma ta waje ba a yanke masa hannu to ya za a yi قال مالك في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حدا من الحدود أنه لا يؤخذ به ya ce mutum ne ya yi laifi haddin kisa ya hau kanshi kuma za a kashe shi kafin a kashe shi sai wani laifi kuma wani haddi kasa da kisa ya kama shi sai ce ai layu bihi ba za a yanke hannunsa ba saboda mai in an kashe shi ai an gama da shi wa zalika annal qatla ya'ti ala zalika kullihi yace ai kisa ya dauki wannan duka baki daya illal firya amma in zargin mutum ya yi mana kazafi ya yi musu ya yi ma mutum kazafi ba za a yanke hannunsa ba amma za a yi masa mai bulala to kuma ga kisa na jiran shi sai a yi mai fa'in na ha tasbutu alaman ƙilat lahu yukalu lahu ma laka lam tajlid maniftara alaika wancan yanka hannu ne in an kashe shi an an- an fitar da rashi mai kuma ake zance hannu amma wannan kazafi ya yi bulala za a yi mishi ya ce sai a yi masa bulalan wanda ya makazafin hankalin shi ya kwanta a je a yi mishi wancan hikikin kisa shi kuma a kashe shi fa'ara an yi da almaktulul hadda min qabli an yuktala thumma yuktal an fahimci imamu malik wala ara ayyuka da minhu fi shay'in min al-jirahi illa al-qatl duk wani abin da ya yi na jin ciwo da za a yanke hannun shi za a mene ba sai a yi mishi ba saboda akwai kisa an kashe shi ke da magana ta kare li'anna al-qatl ya'ti ala zalika kullihi wa qala malik al-amru indana anna al-qatila idza wujida bayna zaharatay anna al-qatila imam malik yace mutum aka waye gari unguwa shi aka same shi gashi gashi nan ya matacce ya mutu ba a san wanda ya kashe shi ba amma ga inda aka kai shi kusa da wani gida ne ko kusa da wasu mutane ne ko kusa da menene da menene ya za a yi al'amru inda na an alkatila iza wuji da bai da zahara na ilkaumin min karyatin au gairi ha lam yi uhaz bihi akarabun nasu ilai daran wala makanan ba za a ce don yana kusa da gidanka shi kenan kai za kama ka da laifi ba sai sai imam malik ya ce ai sai ta yi a kashe mutum a jefa shi wurin tunda ba a ga wata alama ba ba same da a'a ba za a dora musu laifin da ba su suka yi ba wa zalika annahu qad yuqtalu al-qatil thumma yulqa ala bab qaumin liyulattahu bihi liyulattahu bihi yace ai za a iya kashe mutum a zo a jefa shi kofar gidansu don a bata musu suna falaysa yu'akhadhu ahadun bimithli zalika yace ba za a kama mutum da irin wannan ba qala malikun fi jama'atin minan nasi iqtatalu ta ya ce mutane ne ke fada suna tashin hankali kashi-kashi fankashafu sai su gama kowa ya watsi wa bainahum qatilun aw jarihu da suka yi rigingimin su fadan su jefe-jefe su da menene suka watsi shi aka samu ga wani ya kashe an kashe shi ko an ji masa ciwo ba a san waye ba la yudra man fa'ala zalika bihi inna ahsana ma sumi'a fi zalika anna alaihi al-aqla ya ce abin da ya fi kyau cikin abin da na ji za a biya diyan shi wa an na aklahu alal kwamin da zina na za'uhu to wa zai biya diyan mutanen da suka yi jayayya a kan shi wannan bangaren da wannan bangaren suna fada to waɗanda suke fada da waɗannan ɗin sai a kaddara su za su biya diya wa in kana jarihu aw al-qatilu min ghayri al-fariqayn fa aqluhu ala al-fariqayn jami'an to wannan da aka kashe ko aka ji masa ciwo din nan ba shi da alaka da wannan ko wannan aka ce to su za su biya duka baki daya amin ذاك غني اللهم اجعلنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم